ma yukadu minhum sai zama na abin da za a fa'idanta daga wajen amma ma yukadu alaihim kurakuran su kun fahimta mutakallimun dama kuma mun ta ta magana ko karshen karni na biyu na hijira aka same su mutakallimun ta dalilin a tarjama da aka yi daga greek zuwa larabci daga nan ne aka samu mutakallimin to suna da sabani a tsakaninsu sosai to shi ne malaki so ya gaya mana sabanin nasu wannan sanin wannan muhim azimul qadar fi hadal ba abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske a cikin wannan babu zalika anna tawaif kabira min ahli al-kalam min al-mu'tazila akwai yanki mai girma daga cikin mu'tazila alhamdulillah ko ranan karatun masallacin kuma tattauna kan mu'tazila da usul din su to akwai wani yanki na mu'tazila mai girma wa huwa aslu hadha al-bab shi wannan yankin ma a kansa ma za a yi wannan babin gabaki daya ka abi ali kamar abi ali gashi nan zamu ga yan naku irin nawa ne abi ali huwa shekul mu'tazila wa sahibu tasanif abu ali muhammad ibn abdul wahab al-basri ya rasu a shekara ta 303 bayan hijira a kaza an abi yaqub shiham daga gurin sai koyi mu'tazilanci wa asha samaniya samaniyan wa sittina sana ya rasu ya yi shekara 80 68 wa mata ya rasu fa khalafahu ibnuhu al-allama abu hashim al-jubba'i shi sunansa abi ali al-jubba'i sai ɗansa kuma ya gaje shi sunansa abu hashim al-jubba'i wa kad kana abu ali ala bid'atihi shi abu ali al-jubba'i yana kan bid'a ta mu'tazilanci an gane mutawassi'an fil ilm yana da babbadin ilimi sayyalar zihin wato tunaninsa yadda kasan kwararowar ruwa haka yake tunani yawa wa huwa allazi sallala al-kalam wa sahhalahu wa yassara ma sa'aba min wannan shi sune suka sauƙaƙa al'amarin ilmul kalam kun fahimta da kun gana ma ita falsafa tana tafiya da ilmul kalam yana tafiya da falsafa da mantiki an gane shi mantiki wasu ka'idoji ne da zaka bana ne yanzu ce to shi wannan abi abi ali al-jubai su suka suka sauƙaƙa abin duk inda yake da wahala suka suka sauƙaƙa shi saboda yana da tunani yana da ilimi yana da abin nan da yawa wa abi hashim wannan abi hashim kun ga shine shine dan nasa abi hashim al-jubbai gashi nan huwa abdussalam ibn sheikh abi ali muhammad ibn abdul wahhab sheikh al-mu'tazila abu hashim al-jubbai lahu tasalif ya rasu a shekara ta 321 gani kaga yan shekarun da suke tsakaninsa da shi ne mahaifinsa ba su da yawa to amma su karan kansu ma suna saɓani tsakanin ɗan da uba kowanne yana kafarta kowanne ya cikin kuma dukansu mota jilali an gane saboda cin karo na na na shi kansa ilmul kalam sannan da abdul jabbar ko abdul jabbar ibn ahmad al-hamazani al-qadi al-mutakallim alƙali ne amma kuma yana daga cikin ashabul kalam rawa an abul hasan ibn salama al-qattan wala'allahu akhiru man haddasa bihi watakila kusan shi ne ƙarshen ɗaliban shi wancan da aka ambata abul hasan ibn salam shi ma yana da rubuce-rubuce da yi wa kana min gulatin mu'tazila yana daga cikin gulat na mu'tazila ɗin irin waɗanda suka yi nisa suka wuce gona da ido wa kana faqihan shafi'iyyan malamin fikihu ne amma na shafi'iyya ya rasu a shekara ta ɗari hudu da goma sha biyar shi wannan abdul jabbar wa abil husayn wa gairihim da wani malami da ke cire shi abil husayn da wasu ma min wa min atba'ihim min al-ash'ariyya da kuma waɗanda suka biyo bayansa daga cikin ash'arawa ash'a'ira ke kalqadi abubakar kamar alqadi abubakar shi shine al-Imam al-Allama al-Qadi Abubakar Muhammad ibn al-Tayyib ibn Muhammad ibn Ja'far ibn al-Qasim al-Basri thumma al-Baghdadi shine ake ce da shi al-Baqillani ibn al-Baqillani kun gane sahibu tasanif kana yudrabu al-masal bi fahmihi wa dhaka'ihi ana buga misali da kwakwalwarsa da tsabar haddasa shi wannan al-Baqillani wa kana siqa amintacce ne imaman bari'an bajimin malami ne kuma sosai wanda ya yi fice sannafa firraddi ala rafida wal mu'tazila wal khawarij shi ba ash'ari ne dan haka yayi rubutu da yawa dan shi a raddi da mu'tazila din da khawarij da jahmiya da karramiya duk wannan yayi rubuce rubuce akan su yayi musu raddi wantasara da tariqati abul hasan al-ash'ari amma kuma ya yi ta taimakawa ya yana goyon bayan hanya ta abul hassan al-ashari an gane wanda shi shi ne kuma ya samar da wannan mazhabar ta ashari abul hassan al-ashari to shi yana goyon bayan mu'tazila amma baya tare da yan shi'a da da da wato yana goyon bayan asha'ira amma baya tare da yan shi'a da mu'tazila da kawarij da jahmiyya da karamiyya da sauransu kuma ya rubuce rubuce da yawa akan su wa abul ma'ali abul ma'ali gashi muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn ahmad abdusi al-ghazali al-shafi al-mukanna bi ibn hamid al-ghazali haka ne ko wannan abul ma'ali shi wannan abul ma'ali al-juwayni sunansa imam al-juwayni shi kuma wannan abi hamid shine al-ghazali al-ghazali dai wanda muka sani mai imam al-ghazali sunansa Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Abdusi al-Ghazali al-Shafi ba Shafi ne abin da zamu lura da shi za ga shi shi in an zo ana maganan asha'ira kawari da waye da waye ana magana aqida amma za ka samu in ta fuskar fikihu ne to za ka ko dai mutum ba malike ne ko ba shafi'e ne ko ko me kaza ne ko me kaza ne amma an zo magana usuluddin shi na aqida to anan ne yake samu wannan abu ya an haife shi a Tus a shekara ta 450 ya rasu a dai Tus din a shekara ta 505 shi Imamul Ghazali kenan al-mulaqqab bi Zainuddin al-Sheikh al-Islam Imam al-Bahr Hujjatul Islam ana cire shi Hujjatul Islam to waɗannan warrazi shine Fakhruddin al-Razi an gane wa min wa min atba'ihim min al-fuqaha da waɗanda suke biyo su a baya cikin malaman fiqh yu'azzimuna amral kalam suna girmama abin da ya shafi al'amarin kalam din suna bashi muhimmanci alladhi yusammunahu usuluddin wanda suna kiran sa ma usuluddin wato kaman ma shine tauhidi mun fahimci wannan hatta yaj'aluhu min babi zunun lal ulu a usuluddin hatta yaj'aluna masailahu qat'iyya har suna sanya matsaloli na ilmul kalam su zama matsaloli ne katsa'iye a wato akwai akwai dalili katsa'i akwai dalili zanni mun gane duk duk abin da aka ce Allah ne ya ce to wannan katsa'i ne ba wani mai ja aka haka nan hadisi in ya zama na mutawatiri ne to wannan ya zama dalili katsa'i amma idan ya zama na ba hadisi ba ne a ba ƙur'ani ba ne sannan kuma hadisin ba mutawatiri ba ne to sai su ce wannan hujja ce zanniya zato ake annabi ya faɗa mun ka gane mun fahimta yawa idan idan misali hadisi ne hasan ta kaga bai cika ya zama sahihi to ba a da tabbas kenan annabi ya faɗa ko bai faɗa ba saboda haka ya zama zanni ya zama ya zama zato ake to baranta na samu wani garibi ko wani waye ko wani waye duk kasa din nan to a gurin su kawai duk wannan kawai zato ne zato ne kawai ake yi annabi ya faɗa ko bai faɗa to su a gurin su matsaloli na ilmul kalam qat'i ne eh qat'i ne ba su ba ba a ja a kansu kuma kawai mutum ne fa ya zauna ya tuno su ya kafa su kuma amma sai ce kawai kadaiye ne ba wani ja a kansu har hadisi da ifi ma a hasan ba ana ganin kamar bai kai su ba to har sun sanya irin matsalolin su zama katsayiye wa yuhinuna min amril fiqh ba sa daukan al'amarin fiqh da wani muhimmanci mun gani allazi huwa ma'rifatu ahkamul af'al wanda shi fiqh ai da shi ne ake fahimtar hukunce hukuncen ayyuka ko to a gurin su gaskiya baya da wani kima baya da wani daraja hatta ya ja'aluhu min babi zunun lal ulum suna ganin fiqh sai dai ka sashi min babi zunun amma ba za ka sashi min babil ulum ba mun gane dan hujja qat'iyya ita ce ilimi a wurin su amma hujja zanniya to ba ilimi ba ce a wurin su to suna ganin fiqh ba ilimi ba ne kawai zato ne mun mun gane inda ai malamin fiqh kawai a aya zai kalla ya fitar da wani hukunci yawa ta iyo wani hukuncin da zai fitar karara ayar ta yi magana a kai to wannan ba ya da shi amma idan za mu shi kai istinbado shi to sai su ya kai wannan kawai da tankare kake saboda haka ba su ba su damu da mun gane to kun ga kuma da yawa daga cikin matsalolin na fiqh duk haka ne yawa abin za a kalla kawai a yi ta a yi ta matso hukunce hukuncen daga cikin to sai suka tattara fikihun gaba ki ɗaya suka ce kawai yana cikin babu sunu baya baya cikin ba ma ilimi bane shi wa qad rattabu ala zalika usulan har suka rubuta wasu ka'idojin su intasharat fi nas wannan ka'idojin sun yada a cikin mutane hatta dakala fiha tawa'if min al-fuqaha har wasu ma daga cikin malaman fiqh sun fada cikin wannan wannan aiki da waɗannan ka'idojin wasu sufiya da wasu daga cikin sufaye wa ahlul hadis har da wasu daga cikin ahlul hadis mun gane har da wasu daga cikin ahlul hadis dan yanzu kaga idan ka dauki irin su imamul baihaqi kaga imamul baihaqi mutakallim mun gane mutakallim ne amma kaga ba a iya sani tunda yake hadisin aikinsa da yawa hadisi shi aka fi sani saboda aka da wannan aka sani mun gane to wasu da da yawa duk sun shiga suka zama sun fada cikin wannan ka'idojin la ya alamuna aslaha sun fada cikin wannan tarkon na waɗannan ka'idojin ashabul kalam din ba su san daga ina aka samu su wala ma ta'awwalu ilayhi min al-fasad kuma sun fada cikin wannan wannan tarko na bin waɗannan ka'idojin na ashabul kalam da suka kaga da kansu suka watsa cikin mutane ba tare da sun san waye ya yi su ba kuma ba su san ina za su kai su ba mun gane ba su san ina za su kai su ba kasan za ka san za ka samu wani abu za ka rike shi amma ba ka san ina zai kai ka ba kaga yanzu lokacin da yan shiya suka zo kaga aita suka yi kawai kowa ɗagutu ne kowa kaza ne a bar aikin gwamnati a bar kaza a bar kaza a bar kaza a bar kaza amma kaga baka san inda za a ji ba sai dai karshe ne sai ka ji burin an faɗar da kai cikin shi a ba tare da to duk ba su san wannan ba kawai kamawa suka yi suke yi su ma ba san ina za su wa ma anna hadha al-usul allati addawha fi dalika batila wahiya tare da cewa waɗannan usul din waɗannan ka'idojin da suka samar da suka samar da su ba hujjojin gaskiya ba batila marasa kyau wahiya kuma duk akwai rikici a cikin su kama sanubayyinu ku fi gairi halin mawdi kamar yadda za mu yi bayanin su ba a wannan gurin ba a can gaba zalika annahum lam yaj'alu lillahi fil ahkami hukuman muayyana domin su ba su sayya wa Allah ta'ala wani hukunci ayyanan ne kwaya ɗaya ba hatta yanqasimul mujtahid ila musibin musibin musibin wa mukhti ballantana har a ce an raba mujtahidi kashi biyu a ce wane ya yi daidai wane bai daidai ba ya mun san hadisi na nufi a salama da ya ce idan su ta hadal hakim ba a sha ba falahu a jirani ko wa idan su ta hadal hakim ba a sha falahu a jirin wani mun gane to su ba su ma damu da wani bal alhukumu fi haƙƙi kulli shaksin ma adda ilaihi ijtihadu su a gurin su ba kowa ya yi hukunci kawai daidai babu wani musib da mahdi a wurinsu mun gane wato kawai hukunci shine abin da kowane mutum ya yi tunani ya tunano ya gano kuma ya ɗauke shi a matsayin hukunci kawai shine hukunci ba wani magana kuma a zo a yi review na wannan abin da yi a gano daidai ne ko ba daidai ba kawai duk abin da zaton ka ya baka in matsala ta taso kawai duk abin da zaton ka ya baka kawai shine daidai to kaga waɗannan ƙa'idojin ai ba ƙa'idojin girki yawa wa kad bayyana fi ghairi hadha al-mawdu mun yi bayani ba a nan gurin ba ma fi hadha min as-safsaqa wa zandaka a cikin wannan tunanin ka ce kawai duk abin da tunanin ka ya baka kawai shi ne daidai ai kaga akwai mutum zai zo yana cin karo da addinin zai zama zindiki zindiki shine wanda yake karo da addini yake cin dunduniyar addini kuma yana cikin addini musulunci yana cikin musulunci kuma yana cin dunduniyar musulunci to wannan shine zindiki asalin zandaka munafurci asalin zindiki munafiki mun gane to amma ba zai yiwu ka kalli mutum ka ce masa munafiki tunda wani abu ne da yake zuci sai annabi ne mai cewa wani munafiki ne ko Allah munafiki to amma sai aka ce ake kiransu da zindikai kaga dai baka ce masa munafiki amma dai ayyukansa a irin na munafikan gashi a musulunci amma kuma yana ta ba musulunci matsala sai to to irin wannan to bin irin waɗannan ka'idojin zindiganci falam yaj'alu lillahi hukuman fi mawaridil ijtihad aslan a a a a a bangaren ijtihadi da mutum zai yi suna ganin Allah ta'ala baya da wani hukunci kawai duk abin da kai kawai daidai ne in dai ba aya ya saukar ba ya ce kaza za a yi mun gane kawai abin da ranka ya baka kai kawai shi ne daidai shi ma wannan in yi nasa shi ne daidai wannan ma in yi nasa kowa ya nasa kawai daidai ne wala ja'alu lahu ala zalika dalilan asla tunda dama Allah ta'ala akan mas'alar babu dalili daga wajen Allah ta'ala cikin alqur'ani bal ibn al-baqillani wa ghayruhu yaqulu shi wancan ibn al-baqillani wanda muka ji shi dazu da wasun su suna jin shi wannan yayi zamani da da ibn taymiyyah kuma sun tiri shi da ibn taymiyyah baqillani mun gane wa ma samma imaratun fi zann don babu wata amara wadda za ta nuna tunaninka ba da ba shi haka yake cewa eh fil batil bi haisu ya kuno zannun a sako min zannin ba wata amara amara ita ce alama mun gane a ɓoye wadda za ta nuna cewa tunaninka shine daidai tunanin wannan ba shi wani babu alama ko? haka kawai shi bakin da yake saboda haka in kai tunaninka tunaninka shine daidai kai ban kai tunaninka kai ba tunaninka daidai ba wani dalili da zai nuna cewa tunanin wannan ya fi namu tunda ba ruwan su ahai kuma dama inda ake rikicin shine inda babu aya ko hadisi mutawatiri ka gane duk abin da ba aya ba ko ba hadisi mutawatiri ba zato ne to kai ma da kai na kan kai ma zato ne saboda haka duk matsayin su daya kun fahimci wannan yawa don haka wa inna ma huwa umurin ittifaqiyya kawai al'amari ne ittifaqi za mu iya zuwa nan gurin wani abu ya taso duka tunanin mai zama iri daya ko kawai ayi kaza ko ba haka bane eh shikenan to ya zama ai mun ittifaqi ko tunanin mai zama dai shikenan mun ittifaqi magana ta kai wa laysat az-zunun indahu mustanidatun ila adilla wa amaratun taktasiha su waɗannan zunun ɗin namu ba su da buƙatar sai mun jingina su zuwa ga wani dalili ko wasu ƙa'idoji waɗanda suke hukunta su mun gani mun fahimci wannan yawa kal'ulum fistinaji ha'ilal adilla kamar yadda kalma'alum kamar ilimi ne a kaga yanzu misali a yanzu misali a mu ɗauki matsala ta ta wannan mu ɗauki ma idan waka babu fi ina iya hadisi ko ai hadisi ne mai rauni ko hadisi ne mai rauni to a gurin su min babu su ya kama na abinci sai kawai muka kuda ya fada ko to shikenan kowa zaton sa zai mun gane kowa zaton sa zai wanda ma zai iya tsamo kudin ya cinye ya haka zaton sa ya wanda ba zai ci ba kare ci wanda zai zubar da nasa dan kudin ya fada zai zubar wanda kowa zai yi nasa saboda dalilin da ake da shi dalili ne zanni ba kafa'i ba ne kun lura yawa amma yanzu misali a a ai an ce idan idan ana sallah sai maciji ya zo a kashe shi ko ai kun ga akwai dalili idan dalilin mutawatiri ne kaga yanzu ai muna da dalili wanda zai sa mu yi ko kuma ko a ce alwala in za ka yi alwala za ka yi sallah za ka yi alwala ko idan kumtum ila salati fasulu wannan aya ce kaga wannan in aka ce maka me yasa kake yin alwala ai za ka ce Allah ne ya ce ran tashi da ya alwala kat'an wannan babu babu wani ja amma wancan dalilin da ake da shi ba mai karfin da za a yarda da shi ba kun gane yawa so shi a gurin su a babin zato su shi zato ba ka da bukatar sai ka danganta shi zuwa ga ilimi kawai zaton ka ya isa kamar yadda ake danganta ilimi zuwa ga dalilan ilimin shi kuma na gaya muku dama ko dai ka fa'i ko zai summa innahu wa ta'ifatun ma'a haza sannan kuma duk da wannan akwai wasu bangarori har ila yau kada afdalu usulal fiqhi wa mana'u dilalatiha su kuma wasu daga cikin tsawa ibn ashabul kalam sun zo sun ce usulul fiqhi aikin banza ne Hmm? duk wata duk wani abu da zaka bi ka je ka danka danka tabbatar da wani dalili ka tabbatar da wani hukunci da ka'idoji na usul fiqh kawai aikin banza ne an gane yanzu kun ga ah, mostly su waɗannan ka'idojin ai ana ana samo su ne daga cikin hadisai ko daga cikin aya ko yawa hadisin zulkhuwaisara wanda ya je fitsarin nan a cikin masallaci mutane suka ce ayayayayay aka ce annabi ce ku rabu da shi ku rabu da shi ko aka bar shi da ya gama annabi ya ce da shi a kaga wannan a nan gurin da kake gani ba gurin fitsari ba ne wuri ne da a gina shi don sallah don kaza don kaza don kaza su kuma sai aka ce su ɗauko ruwa su zuba masa ko to sai malaman usul sai su ce to yanzu kun ga akwai abin da kira su da irtikabu aka fuddararai ko in in mutum ya fara bawali ka ce ya dina to in ya dina to zai samu matsala ko a masa tsararsa mun gane in dai fitsari ya fito to sai dai ya ta tahowa sai sai ya gane in ku ka ce dole sai ya dina to ko ka cutar da shi ko ka sa ya bata jikinsa ko ya bata masallacin har ila yau mun gane to me yafi dacewa ka bar shi yayi a guri daya kuma ya samu lafiya kun kun fahimta to ka ka'ida ce kowanne darar ne yin fitsarin a masallaci ba daidai bane kuma sannan ka sa shi ya cutar da kansa ma again ba daidai bane amma sai a kallo wace ta tafi sauki ko da tafi sauki shine a bar shi ya gama fitsarin sai a zuba ruwa shi kuma ya zama yana da laifi a karantar da shi yana da lafiyarsa a karantar da shi to kaga daga cikin daga cikin wannan hadisin aka matso wannan ka'idar ko to su a gurin su ba ruwan su da irin waɗannan ka'idoji kwata kwata babu ruwan su duk abin da ka'idar yanzu kaga yanzu in ba- in baka san wannan hadisin ba ba in ka san wannan ka'idar ya ishe ka ya ishe ka a matsayin ilimi yawa duk inda ka ga barna guda biyu ta taho kuma dole ne sai an yi ɗaya daga ciki to sai ka ɗauki wadda ta fi sauki dama dama wadda ta ɗanfi dama dama tunda dukansu ba wanda ba za a yi ba ɓarnan nan ta iya yiwa a kanka ne ko matarka ko ɗanka ko abokinka ko wani abu kamar zai zama ɓarna ce guda biyu sai ka zaɓi ɗaya ka bar shi ka ga ban yanzu ba sai ka yi amfani da hadisin ba ma ka'idar kaɗai ta ishe ka Na'am.
sai ka je ka kai ta yawo da ita kana ta yanyanke hukunci da yawa a cikin al'amari to su a gurin su duk wani hukunci da da da ka'ida ta usul fiqh za ta baka babu ruwan su da ita hatta summu wa qifatun har ana ce da su waqifa wal kalamu nau'ani amrun wa khabarun fa mana'u dilalatu siyagul amru alayhi wa mana'u dilalatu siyagul khabar al'am alayhi shi kansa a a in kana zance a lokacin da kake zance ko da kowane irin yare kake zance za ka samu ko umarni kake bayarwa ko labari kake ba ko ko umarni kake bayarwa ko labari kake ba in a cikin wannan afa'al din da muke da su da fi'ili madi da fi'ili mudari'i da fi'ili amr in ka dauke fi'ili amr ai shine yake bada umarni ko Mm.
da mudari'i da mazi din wannan labari ne duka na'am
hmm?
na'am kana bashi in kace da shi je je ka kai karatu Mm.
kaga wannan umarni ka bashi amma in kace yayi karatu labari ne na'am in kace yana karatu Mm.
labari ne in kace zai yi karatu na'am duk labari kun kun gani Na'am.
kuma a kowane yare haka abin yake to wannan khabar ne da am fa mana u dilalatu siyagul amri alayhi to su shi umarni yana da sigogi kala kala kun gani yana da sigogi kala kala babban misali yanzu kun ga a a ayar da muka gama tafsirin ta a this week muka shiga wata a, huwa alladhi yaqbalu at-tawbata an ibadihi Mm.
kaga ai zaka ga labari ne aka baka Mm.
ko na'am amma akwai umarni a cikin ta na'am kun gane umarninka ake yi amma ba ci aka maka baje ka tuba a gaya ma aka yi cewa in ka tuba din za a karba Na'am.
ba haka bane na'am yanzu ya rage nakan kana da hankali ka je ka tuba to to su a cikin irin akba din suna ga babu siya babu siyaga ta amur kwata kwata kawai in labari ya bamu kawai labari ya bamu kamar yanzu wannan da ya- da ya ce mana yana karbar tuba Allah ya ce wanda zai kabalu tawbata ni ibadi Kawai labari.
kawai labari ya bamu na'am mun gane ko saboda haka shi ba wai yana so mutuba bane in so yake mutuba ya ce ku tuba Tuba. Na'am.
mun gane tuwa ya musu baro bane Na'am.
yauwa wa mana ujilalatu siyagul kabar al'am alaihi sannan kuma eh, kaga shi kansa ah, ah, eh, za ku ga akwai ka'idar da ake cewa ah, ah, al'ibratu bi umumin laba- lafaz la bi khususis sabab ko ba haka bane na'am aya mutum ɗaya ne zai yi abu sai a saukar da aya saboda shi kamar eh, abin kul'i din nan. kul'i ko a kaga eh, wani miji ne yayi wa matarsa ah, ba kulki ba zi- zihari ne Zihari.
zihari kaga wani miji ne yayi wa matarsa zihari ko ta kawo ƙara Allah ya saukar da da da, da wannan da aya ko to ah, ah, ah, su a gurin su babu maganar umumi kaga wannan hukuncin da Allah ya saukar Shi ya.
yawa shi kadai ya shafa kun gane na'am shi da ya taba Allah ya saukar da aya kansa shi kadai ya shafa to da ko labari ba umum eh babu umum a ciki kaga ya ce eh, in in yana so ya ya dawo da matarsa sai ya yi ɗan baiwa ko ya yi azubi ko ya yi kaza ko ya yi kaza to wannan da shi ake mu labari yake mun gane ko to to to to wannan shine don haka mu tsaya a nan gurin Na'am.
za mu yi wani karatu yanzu da da- da wannan Na'am.
A- a a mu tsayar da lokaci Ana yin sallah.
ana yin sallah ko Mm.
dirarar ladi Eh. Na Ok.
yi sallah.
ko za mu sanya za mu yi da ku insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am Allah ya saka da alheri.
to kuma ka kamar wannan karatu ma aka malika Eh gaskiya.
na yi wajen Eh.
shine saboda